بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar takwas ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin ainihin wato a tara ga watan afrilu na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine kaset na ɗari biyu da tamanin da tara cikin jirgin kasusuwa na karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakr az-zur'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziyya shaykh al-islam rahimahullah wannan littafi na zadul ma'ad littafi ne na komai da ruwanka littafi ne na wato mausu'a game da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suna jinjina ma ibnu qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin a halin tafiya a kasar makka inda ya je aikin hajji nesa da iyalansa nesa da littafansa Allah ya saka mishi alkhairi dan ba manta ba muna ci gaba da bibiyan al-imamu ibnu qayyim a inda yake mana bayani akan fiqhun da ke cikin yaki na fatu makka zamu tashi inda yake cewa faslun wa fil qissati annahu dakhala makkata wa alayhi amamatun ima amamatun sauda fa fihi dalilun ala jawazi nafsi sawadi ahyan yace ga wata gaba mun ji cewa a cikin wannan kissa kamar yake cikin riwayan Jabir wanda Muslim ya fitar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga garin makka da rawani baki a kansa yace wannan yana nuni zuwa ga sanya halaccin sanya tufafi baki lokaci bayan lokaci wa min thumma ja'ala khulafa'u bani al-abbas labsa sawadi shi'aran lahu yace daga nan ne su kuma sarakunan daula abbasiya suka ma maida sanya bakin tufafi ya zama shine tambarinsu shine kamar wato kayan sarautarsu ko kace irin tutar da aka san su da ita waliwa waliwatihim da tutocinsu waliwilatihim ga ga abin nan ɗinsu wato gwamnoninsu wa qudatihim da alƙalansu wa khutabaihim da limamansu na juma'a duk haka suke sarakuna da gwamnoni da manya-manyan ma'aikata a gwamnatin Birnin Abbas da sauran masu fada aji duka bakaken kaya suke sawa. Sun fara sa wannan bakaken kaya tun ma kafin su ci sarauta, tun suna tawaye ma banu al'abanu umayya, za ka ake ci musu al-musawwida masu bakaken kaya. Ya ce wa Nabi sallallahu Alaihi Wasallama, lam yalbasu libasan ratiba. Annabi sallallahu Alaihi Wasallama bai sanya bakin kaya kitur a ce kullun sutura shi baka bace wala kana sha'arahu fil a'yad ko bai zama irin kayan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sanyawa lokacin bukukuwa ba kamar lokacin babba ko karamar sallah wal juma'i ko ranar juma'a ba wal majami'il izami albatta ko kuma manyan tarurruka tutur bai taba sawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yake sanya bakin tufa lokaci bayan lokaci to amma bai dauke ta tufa wanda za a saka a tarurruka na addini ko bukukuwa na addini ko wani lokaci na musamman da haka mu kiyaye ya halasta ka saka in kana so amma kar kai kayan sallah da shi ko ka sako baki ranar juma'a ko ya zama a san ka kai mai bakin kaya ne musamman a wannan zamanin da an samu yan bid'a cikin masu danganta kansu ga musulmai kungiya ta ƴan shi'a rafida su ma sun ɗauki wannan a matsayin tambarinsu yana da kyau sai mutum shi sai ya guje wannan musamman kada ya zo ya zo ya ci karo ko ya zo daidai sanda suke yin wani biki idan an ganka da bakin kaya cikin watan muharram za a yi maka mummunar shaida ina fata mun gane a takeice babu wani kaya na musamman da za a ce wai ka dinga sa shi har a san ka da shi wannan zai iya bayuwa zuwa ga wani abu daban musamman in dai ba fari bane fari in ka ta saka shi wannan ira da falala amma abin da yafi shine a dinga nau'antawa wata rana ka sa wannan wata rana ka sa wancan gwargwadon abin da ya sawaka gwargwadon irin al'adan mutanen ƙasar da kake zaune amma shi baki ko da ana sawa bai zo a cikin nassi na sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda zai yi nuni akan cewa annabi na sa su sawa ta musamman ba a yakan sawa ne kawai idan an samu ittifakan haka wa inna mattafaqa lahu lubsu al-imamati sauda yawm al-fath duna sa'ir as-sahaba aji magana kawai ya faru ne a matsayin wani abu da ya faru kicibis coincidence ya saka sauran sahabbai ba su saka ba walam yakun sa'iru libasihi yawma idhin suwat kuma a ranan ma rawanin ne kawai dake kan shi baki amma sauran kayan dake jikin shi ba bakake bane bal kana liwa'uhu abyad tutarsa ta kasance faraci kamar yadda yake cikin ainihin wato riwayar Jabir da Ibn Abbas wadda al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Hakim suka ruwaito faslun ومما وقع في هذه الغزوة إباحة متعة النساء yace ga wata gaba daga cikin ababen da suka faru na fiqhu a wannan yaki na fatu makka shine a halasta auren mutu'a thumma harramaha qabla khurujihi min makka an zo makka dinye wannan yakin a sansanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya halasta auren mutu'a kuma ba a bar garin makka ba a gama yakin aka koma madina ba face sai da ya zama annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake haramta auren mutu'a din wa ikhtulifa fil waqti alladhi hurrimat fihi al mut'a yace ko malamai sun yi sabani akan wani lokaci ne aka haramta auren mutu'a ala arba'ati aqwalin malamai suna da zance kala hudu ahaduha zance na farko annahu yawm khaybara wa hadha qawl qa'ifatin min al-ulama'i minhum ash-shafi'i wa ghayruhu wasu malamai zance da yafi shahara a gun malamai shine cewa a lokacin yakin khaybar wannan ita ce magana Imam Shafi'i da wani su Imam Shafi'i ya faɗi wannan magana a cikin al-um wasani zance na biyu annahu ama fathi makka wa hadha qawl ibn uyayna wa ta'ifa cewa a fathu makka ne wannan ita ce maganar ibnu uyayna sufyan ibnu uyayna malami cikin tabi'ai ko cikin atba'u tabi'ina afwan da kuma wasu kaman abu ubaidin alqasim ibnu sallamin da makamantansu wasalif zance na uku annahu ama hunainin cewa shekara hunain ne shekara wannan shekara kenan da ake ciki domin daga yakin fathu makka zamu ga yaki na gaba shine hunain autas wasu daga cikin masu riwaya sun nuna cewa yakin Hunain kamar yadda ke cikin hadisin Salama ibn al-Aqwa wanda ke cikin Sahih Muslim wa huwa al-qawl ath-thani wannan zancen da shi da wannan dake sama da shi duka shi ne littisali ghazati Hunain bil fath saboda yakin Hunain da yakin fatu Makka suna tafa ne sawu da sawu والرابع زنچنا هدو أنه عام حجة الوداع وسكتشي شكرا دا أكي أيكين حج لي نبنقانا وهو وهم من بعض الرواج wannan kuma ya faru ne a matsayin kuskure da wasu masu riwaya suka samu kansu a ciki safara fihi wahamuhu min makka min fathi makka ila hajjatil wada wanda tunanin su ya tafi a makka cewa tunda dai a makka abin ya faru to asali ya faru ne a fato makka sai tunanin masu riwayan ya tafi zuwa ga haddatul wada yace kama safara wa muawiya min umratil ji'ran ila hajjatul wada haisu qala qasartu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi mishqasin ala al marwati fi hajjati kamar da muka ji a baya lokacin da aka karatu akan aikin hajji cewa sayyidina muawiya ya samu wahami wajen bayani akan daga umra ta rana ya tafi zuwa aikin hajjin bankwana inda yake cewa na yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama saisaye a marwa lokacin aikin hajji shi maimakon lokacin umarar shi ta rana yace wa qad taqaddama fil hajj wannan an ambace shi a hajj wa safarul wahmi min zamanin ila zamanin wa min makanin ila makanin wa min waqi'atin ila waqi'atin kaseeran ma ya'ridu lil huffadi faman dunahu hankalinka ko tunaninka ya tafi zuwa ga wani wuri daga wani ko wani zamani daga wani ko wata waƙiya daga wata wannan wani abu ne da ke bujiro manyan malamai ma balantana na bayan su idan mutum ya gaba da labari labarin abubuwan da suka faru a baya abu ne mai sauƙi ya yi wahani abin da ya faru a 2019 election sai ka ce 2015 abin da ya faru a 2003 sai ka ce 2013 yana iya faruwa har abin da kuma kake kai ne ya faru a kanka shekara aurenka shekara haihuwa lokacin da mahaifinka ya rasu lokacin da ka je aikin hajji musamman ka je fiye da su ɗaya lokacin da ka ƙara aure za ka irin waɗannan waƙaye ɗin sai ka ji tarihi sai ka tafi wani waje ko wani gari abin da ya faru a wani gari sai ka je wani gari mutane da suka saba cin kasuwanni daban-daban sun san wannan ko suka saba zuwa garuruwa daban-daban abin da ya faru a Lagos sun ka ba da labari sai ka manta ka ce a Kano ne ko a Ilori ko a Ibadan ko makamancin haka haka waqa'i da wurare da lokuta suna wannan waham kuma ana samu har a cikin riwayoyi da haka malamai nuqadu huffazu suke tattara riwayoyin dan a tantance a tabbatar da wanne ne daidai wanne ne kuma ya samu wahayi wasahihu mala yace a kashin gaskiya abin da ya faru shine annal mutu'ata innama hurrimat amal fathi ita mutu'a an haramta ta ne a shekarar fathu makka li'annahu qad thabata fi sahihi muslimin kuma ya tabbata a hadisin da ke cikin sahih muslim riwayar sabra sabra ibnu jabir al ibnu ma'bad al-juhani ruwayin sabra ibnu ma'bad al-juhani tana a cikin sayyid muslim cewa annahu mustamta'u amal fathi ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sun yi mutu'a a lokacin da aka yi fatu makka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annabi yana nan sun yi walau kana tahrimu zaman khaybara da a ce zamanin khaybara ne aka haramta din laziman nasu marrataini to da sai dai a ce an soke hukuncin an sake halastawa an sake sokewa su biyu kamar yadda shahara a gun mutane ya shahara a bakin malamai da masu wa'azi suna faɗan wannan cewa mutu'a su biyu ana soke ta ana dawo da ita ko wannan magana kuskure ce shi ne abin da yake nuna mana cewa laziman nasku marataini wa hadha la ahada bi mithlihi fi shari'ati albatta wannan babu shi a cikin musulunci jibul qayyim abin da ya faru shine ita mutu'a ko da aka halasta mu ji wannan jama'a ko da aka halasta din an halasta ta ne a lokacin bukata galibi kuma a halin tafiya wannan aure da yan shi'a suke hayin zaka su ko da a ce a suna da hujja har yanzu to ba yadda ake din su ba a zaman madina da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tare da al'ummarsa muhajirin wal ansar ba a yi auren wuta amma idan an fita an je yaƙi bukata ta kama to sai wanda yake so sai to da haka an yi a khaybara an koma madina ba wanda zai kare sai da aka sake fitowa aka zo wani yaƙi shine kamar fatu makanin sai wasu suka bukatu zuwa ga haka sai suka daga baya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya so ki za mu zo mu ji bayani akan hadisin da ake kafa hujjar shi akan cewa ai lokacin khaybara an soke za mu ji taujihi game da shi yanzu nan zai kawo yace wala yaqau mithluhu fiha irin wannan bai faruwa a cikin shari'a wa aidan fa inna khaybara lam yakun fiha muslimat sannan ita khaybara a garin khaybara babu mata musulman da za a yi wannan mutu'addu babu su wa inna ma kunna yahudiyat matan garin yahudawa ne wa ibahatu nisa'i ahli alkitabi lam lam takun thabatat ba'd kuma lokacin da ake khaybara ba a halarta auren matan ahlul kitabi ba ka babu matan da ayi mutan da su sabanin makka kuwa da aka zo akwai musulmi a cikin makka wadannan musarrafu na dogo walau la rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatu lam ta'lamu kaga akwai sa makka daka da aka zo makka wanda yake da bukata akwai matan da za a iya auren mutu'a da su khaybara kuwa zallan yahudawa ne a lokacin nan ko ba a halasta auren bai hudiya ba kuma ko da an halasta a lokacin an je wannan yaki to kaga babu babu kauna da yadda da juna da za a yi mutu'a da su sai dai daga baya bayan da aka ci da yaki aka kama su suka zama suka zama ainihin wato bayi yace innama ubihna ba'da zalika fi suratil ma'ida domin auren matan ahlul kitabi sai daga baya aka halatta shi a cikin suratul ma'ida wanda kuma ta sauka ne da karshe karshe bi qaulihi da fadin Allah subhanahu wataala a farkon ma'ida da yake cewa al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu a yau an halatta muku dukkan ababe masu dadi wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum kuma abincin ahlul kitabi ya halatta gare ku wa ta'amukum halal lahum kuma abincin ku ya halatta gare su Allah ya ce wal musanatu minal mu'minati kuma ya halatta ku auri mata katangaggu tsararru na kirki cikin mu'minai wal musanatu minal ladina utul kitaba min qablu da kuma mata katangaggu masu kirki masu mutunci cikin matan waɗanda aka baiwa littafi gabanu wa hadha muttasilun bi qawlihi wannan yana hada da fadin Allah aya biyu kafin nan cewa al yawma akmaltu lakum dinakum wannan da gaske abu na kashe-kashen sauka wa bi qawlihi kuma ya hada faɗin Allah al-yawma yasal ladina kafaru min dinikum kafirai sun ɗebe tsammani yau daga addinu wa hadha kana fi akhir al-amri ba'da hajjati al-wada waɗannan ayoyin kuma sun sauka ne a ƙarshen al'amarin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gugurmayarsa bayan aikin hajjin bankwana a hanyar da za a koma ainihin Madina au fiha ko kuma a cikin aikin hajjin ban kwana kafin a gama falam takun ibahatu nisa'i ahlil kitabi sabitatan zamana khaybara dan haka bai tabbata cewa an halasta matan ahlil kitabi a zamanin khaybara ba wala kana lil muslimina raqabatun fil istimta'i bi nisa'i aduwwihim qabla al fath ko musulmai ba su kasance suna da ma bukata ko kwadayin su yi mutu'a da matan abokan fadan su ba abokan adawarsu abin nan Yahudawa kafin a ci garin da yake wa ba'da al-fathi bayan kuma an ci garin da yake usturika man usturika min hunna an kama waɗanda aka kama cikin su a matsayin bayi wasirna ima'an lil muslimina sun zama bayi a hannun musulmai kaga ba bukatar mutu ake fa in kila idan wani ya ce to fa ma tasna'una bima sabata fi sayyi'in min hadisi ali ibn abi talib أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وأن أكل لحوم الحمر الإنسية أقولنا حديثي نسيي لكن بخاري ده مسلم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكتشوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يا هنا متعة تماتا يوم خيبر رانا خيبر وأن أكل لحوم الحمر الإنسية kuma ya hana cin naman jakin gida wa hadha sahihun sarih kaga wannan ya inganta kuma ga bayani karar a cikin sa to ya za ku yi da wannan kila sai a bada amsa a ce hadha alhadithu qad sahhat riwayatuhu bi lafzaini wannan hadisi riwayar ta inganta ne da lafazi guda biyu hadha ahaduhuma wannan da aka kawo a sama ɗaya ne daga cikin lafazan guda biyu wasani na biyun kuma al-iktisaru fi nahi nabi sallallahu alaihi wasallam an nikahil muta dayan yazo ya takaitu akan ambatan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana auren mutu'a ba a faɗi zarfu zaman din ba cewa yawma khaybar wa al-luhumil humril insiya yawma khaybar aka ce kuma ya hana cin naman jakin gida ranar khaybar hadihi riwayatu ibn uyayna an zuhri mu ji wannan abin nan din jama'a ta hakikin wannan ita ce riwayar Sufyan dan Uyayna daga Zuhri wadda Humaydi ya fitar a cikin musnadinsa wa min tariqihi Ibn Abdul Barr Ibn Abdul shi ma ya rawaito ta hanyar Humaydi a cikin littafin sa At-Tamhid lima fi al-Muwatta min al-Ma'ani wal Asanid haka na Imam Tirmidhi ma ya rawaito ta da Imam Ahmad ibn Hanbal to Ibn Uyayna kuma na daga cikin al-asbatu thiqat masu riwaya daga zuwa don haka riwayarsa ita ce ta zo da asalin warwarar zancen kuma ta dace da tarihi cewa naha anil mut'a annabi ya hana mut'a gaba daya wannan bayani ne an ba a faɗi lokaci ba wa an luhumil humril insiyati yawm khaybar kuma ya hana cin naman jakin gida shi kuma wannan hanin na biyu ya faru ne a Khaibara sai wasu masu riwaya garin riwaya da ma'ana sai suka bada labarin gefe guda shine batun ainihin wato mene mutu'a sai kuma suka jona da wancan zarf zamani wanda bai shafe shi ba na fata mun gane yace qala qasim ibn asbagh qala sufyan ibn uyayna ya'ni annahu naha alluhum al-humr al-ahliyati zaman khaybara la an nikahi al-muta'ati yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin naman jakin gida ne a ranar khaybara ba wai ya hana mutu'a ne a khaybara ba ذكره أبو عمر في التمهيد ابن عبد البر يقول من بيان أسكن التمهيد ثم قال يتي على هذا أكثر الناس وبيوم ما لم يهكس كفهمت انتهى مقال اشتاقري فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف لتحريمهن sai wasu masu riwaya suka dauka ranar khaibara to rana aka haramta abubuwan guda biyu mutu'a auren mutu'a da kuma cin naman jakin gida farawahu sai suka rawaito da harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama almut'ata zaman al-khaybara wal humr al-insiya wa iktasara ba'dhum ala riwayati ba'd al-hadith suka rawaito shi haka gaba daya wasu kuma suka takaita fa kala suka ce harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama almut'ata zaman al-khaybara faja'a bil ghalat al-bayyin sai zo da wannan kuskure mabaji da haka kuskure ya ce wa ranar khaybara aka yi hani game da auren mutu'a ba haka ba fayin kila idan wani sake cewa fa ayyu fa'idatin fil jam'i bayna tahrimayn to me yasa sayyidina ali ya hada guda biyu in ba rana daya aka yi ba me yasa ya hada in labari ne daban-daban idan lam yakuna qad waqa'a fi waqtin wahid in ba lokaci guda bane wa ayna al mut'atu min tahrim al humri ko me alakar su su biyu kila sai a ce hadha al hadithu a bashi amsa mai wannan tambaya a ce fahimci abin da ya faru kaga shi wannan hadisin rawahu ali ibn abi talib radiyallahu anhu muhtajjan bihi ala ibn ammihi abdullah ibn abbas fil mas'alati sayyidina ali radiyallahu anhu ya rawaito wannan hadisin ne dan ya kafa hujja wa dan babbansa kazin dinsa shine sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma fil mas'alataini game da mas'alolin guda biyu فإنه كان يبيع المتعة ولحوم الحمر ابن عباس ya kasance yana halasta auren muta ya kasance kuma yana haramta cin yana halasta cin naman jaki gida biyun nan yana halastawa fanazarahu ali ibn abbas ali ibn abi talib fi mas'alatayn sai suka tattauna suka yi munazara shi da sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu warawa lahu tahrimayn to a garin kafa hujja sai ya ruwaito masa cewa dukkan waɗannan biyun fa da kake magana annabi ne bai haramta sallallahu alaihi wasallam wa qayyada tahrim al-umri bi zamani khaybara ya qayyada cewa sai ya qayyada cewa amma ita mas'alan haramta cin naman jakin gida a zamanin khaybara akai wa atlaqa tahrim al-mut'a mut'a kuma auren mut'a sai ya saki batu akan haramtawa bai kayyade ba wa qala yace innaka mur'un ta'ih yace kai ibn abbas kai mutum ne rudadde shine ma'anar ta'i ai mutahayyir ka samu rudani ka samu rafkanwa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama harrama almut'ata wa harrama luhum alhumr alahliya yawm khaybar kuma dake cikin as-sunan al-kubra ta bayyana da kuma asalin riwaya dake cikin muslim waccan kama qala sufyan ibn uyayna wa alaihi aktharun nas kuma da malamai suka faɗa daga cikin su akwai malam Sufyan ibn Uyayna farawal amrayni mutajjan alayhi bihima la muqayyadan lahumu bi yawmi khaybara wallahu muwaffiq ya ruwaito mishi maganganun guda biyu ne yana kama mai hujja da su ba wai yana kaidin su a wuri guda ba walakin ha huna nazarun afa anan akwai wata magana abun duba huwa annahu hal harramaha tahrim al-fawahish allati la tubahu bi hali shin ibnu abbas ko kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin ya haramta mutu'a ne haramtawa yadda aka haramta giya aka haramta zina aka haramta luwadi da sata da cin ainihin wato rashawa da sauran ababe wanda suke alfasha wanda ba a halasta su ko wani hali aw harramaha inda listighna'i anha ko ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mutu'a ne a lokacin da ba a bukata wa abaha halil mubbar ya halatta ga wanda yake da bukata hadha huwa allazi nazara fihi ibn abbas wannan ita ce wujhatu nazar ta abdullahi dan abbas wa qala yace ana abahtuha lil mubbar kal maitati wad dami al-imam abu ubayd al-qasim ibn sallam al-tafsir shi na an-nasikh wal mansukh da alfakihi mai akhbaru makka da limamu tabarani a cikin alkabir duka surwato wannan magana kuma akwai wata riwaya mai ma'anarta a cikin sahih bukhari ibn abbas ake ta tuhumarsa malamai ke ta kawo mishi zantuttuka da raddi ya kana babban malami kamar ka zaka halasta wannan abubuwa sai ce a ni ina halasta auren mutu'a ne ga wanda yake cikin halin bukata kamar da aka halasta mushe ainihin da jini ga wanda yake bukata yace falamma tawassa'a fiha man tawassa'a amma da mutane suka fadada suka ci gaba da idan da mutane abinda suke nema zari'a suka fadada suka fadada shikenan walam yaqif inda darura bas tsaya a wajen bukata ba amsaka ibn abbas an al-ifta'i bi halli ibn abbas sai ya daina bada fatawa da halaccinta warja anhu ya dawo ya ba da fatawa sai dai ya makara sosai wajen wannan fatawa Allah ya kara mushi yarda Allah ya gafarta mai Ibn Abbas yayi jayayya da malamai sosai cikin sahabbai akan wannan mas'ala har ta kai ma Abdullahi dan Zubair lokacin da yake sarauta shi a Makka sai dai alƙawarin cewa wallahi tallahi in ya sake jin labarin an yi mutuwa ya ce wallahi sai ya sai ya kashe Ibn Abbas sai ya ce sai na kona shi da shi da gidan shi a cikin gidan ya ce tsohon makaho mara kaza ya gaggame magana ce makahon banza kawai saboda ran shi ya ɓaci ibn abbas kuma ga ilimi ka san mai ilimin ya goyi bayan abu bai da aka iya da shi ko kuna da hujja haka sai dai ku Allah yi mun gani to shi kuma sarki ne kuma shi ya san haram amma wannan malami an rasa da rai da shi gashi mutane sa ta amfani da fatawar shi suna ta yin wannan abu ce to wallahi tallahi duk wanda ya kare a garin nan sai na jefe shi kamar yadda haka Umar ya ce Umar na da riwaya shi ma tana cikin sunan Muslim ya ce duk wanda naji labarin ya mutu sai na jefe shi zina ne Ibn Abbas da karke dai da ya fahimci lalle wannan fatawa kuskure ne sai dai na bayar da ita Allah ya gafarta mishi wa kad kana ibn Mas'ud yara ibahata to baya ga Ibn Abbas haka nan sayyidina abdullahi dan mas'ud shi ma ya kasance yana ganin halaccin mutu'a wa yaqra'u yakan karanta fadin Allah ya ayyuhal ladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ce kai jama'a ku daina haramta ababen da Allah ya halasta kaji kuma wani shi ma shi ma gashi malami iyakan malami fa fi sahihaini ya bi a cikin bukhari da muslim anhu daga ibnu mas'ud kala yace kunna nagzu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama walaysa lana nisab to kaji a cikin nan zaka fitar wannan fikin a halin tafiya yaki ne ba a je da mata ba ba wai ana zaune a makka ko madina ba falam fa qulna sai muka ce ala nakhtasi ya manzo Allah ko za a yi mana dandaka ne ko za a yi mana fidiya irin abin da yake ma sauri abin nan bunsuru ya daina bin mata ya girma ko irin abin da da ake yi ma bayi a gidajen sarakuna da manyan abin nan attajirai in sun siyo bawa namiji wanda ya dinga shiga cikin matansu da iyalansu yana hidima saboda a toshe duk wata kafa ta wata barna sai a kama kato a daure shi a cire mishi ƴaƴan mazakutarsa ko a dandake shi a bashi magani ya sha ya warke sai ga ya zama kato haka kamar ragowar samudawa ba ruwan shi da mata sai aiki kawai ɗaukar ruwa da da abin nan da shara su kuma zai zama cikin aminci cewa wannan ko ya yi dawafi a tsakanin matan su ba ko ko ya jujjuya cikin mata ba matsala babu abin da zai biyo baya to sai suka ce ko ma yi haka fana hana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana domin me wannan domin yana daga cikin canza halitta Allah canza halitta Allah ne kuma abin hani yana daga cikin kaba'ira kamar da zabi ya lissafa da abin da ya zama ka canza halitta kada Allah ya maka kana so ka samu wata halitta daban transgender ne abin nan bleaching ne ƙarin gashi ne da irin wannan duk suna cikin canza halitta Allah thumma rakhasa lana an nankiha al-mar'ata bi thawbi ila ajal sai annabi ce to amma ga wata mafita sallallahu alaihi wasallama za ku iya samun mata ku aura aure na kwanaki sanannu ajali sananne in kana da wani tufa ka bata a matsayin sadaki kuma qara abdullahi sai ibn mas'ud yake karanta ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kuka yi imani la tuharrimu tayyibati ma ahallallah kar ku dinga wato haramta abubuwa masu daɗi da Allah ya halarta ma'alallahu lakum wala ta'tadu kuma wajen amfani da abin da ya halarta din kar ku wuce iyaka inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu tsallake iyaka Allah ya halarta maka matar ka ta aure amma kuma ya sa iyaka ya ce banda dubura Allah ya halarta maka matar ka ta aure amma ya sa iyaka ya ce banda ranakun watan Ramadan Allah ya halarta maka ka ci abinci amma ya ce banda israfi banda suna ta zo da cewa karkaci wanda ya fi ƙarfinka ga sunan da yawa Allah ya halatta maka sutura tufafi da sauransu amma an ce kada ya ja ƙasa karka saka irin na kafirai da sauransu kaga wannan shine wala ta'tadu kar ku wuce iyaka a cikin ainihin halatta da haka sai malamai suka fahimci ibnu ibnu mas'udin maganar da yake yi fa tana da harshen da wannan maganar da yake barka zai fasara mana ita yace wa qira'atu abdullahi hadhihi al-ayata aqiba hadha al-hadisi ya tamilu amrai karanta wannan aya da ibnu abbas yake yi a ƙarshen wannan hadisi in ya bada shi na iya daukar ɗayan ma'ana biyu ahaduhuma na farko ar-radd ala man yuharrimuha yana mayar da zance ga mai cewa auren mutu'a haramu wa annaha law lam takun min at-tayyibati lama abahaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa da auren mutu'a ba abu ne daga cikin ababe masu dadi ba da annabi bai halasta wasani fuska ta biyu ta ma'ana wannan istinbati istishadi da aya an yakuna arada akhir hadhihi al-aya sai zama ibn mas'ud yana hujja ne da wala ta'tadu wa huwa ar-radd ala man abahaha mutlaqan yana mai da martani ga masu halasta auren mutuwa haramtawa sakakkiya musu ce masu halastawa halastawa sakakkiya a ko'ina a koyaushe a kowane zamani yana nufin wa annahu mu'tadin cewa duk wanda ya halasta auren mutuwa ya ce a je a yi ta yi to ya wuce iyaka domin shi halastawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama innama rakhasa fiha lid-darura domin shi annabi ya halasta ne dan larura wa inda al-hadith fil ghazwi da lokacin da ake da bukata wa inda adamin nisa'i a halin yaki da inda babu mata wa shiddatil hadith ila al-mar'a da tsananin bukata zuwa ga mace kamar wanda zai ce ne kamar wanda zai ce ne ya halatta mushi koyaushe ya halatta jini koyaushe kaga yayi ta'addanci shari'a ta halatta ne ga mutsa faman rakhasa fiha fil hadari ma'a kasratin nisa' wanda ya halasta auren mutu'a a zaman gida fil hadri a zaman gida ma a kasaratin nisa'i bayan ga yawan mata nan wa imkanin nikahin mu'tad kuma za a yi aure wanda aka saba faqad ita da to wannan ya wuce makadi da rawa wallahu la yuhibbul mu'tadi kuma Allah baya son masu wuce makadi da rawa yanzu kama a wannan zamanin da muke rayuwa ka duba irin yawan mata din nan mata kowa ya san suna da yawa a wannan zamanin kuma kowa zai iya samun matar da yake so ya aura irin kufu'insa irin wanda yake so kamanninta ko halittarta ko shekarunta ko irin yaren da take magana da shi ko irin al'adar take rayuwa a ciki ko zurfin iliminta kowace iri kake so za ka samu kuma da sauƙi a misali irin ƙasashen waɗannan da suke da sauƙin aure ba na jin a ni da iya inda na sani a ko gari da kai Najeriya ta arewa arha aure ko da dubu ɗari uku sai kai aure dubu ɗari uku da hamsin kuɗin roba roba sai sai kai aure kafin nan da juma'a kagan a maka ne sai ka kashe sai ka kashe miliyan 30 baka aure ba kudin Najeriya miliyan 40 sai ka sai ka gina gida dole ba magana gidan haya ba za ka yi ginawa ba sai ka sai shakka irin abun nan abun nan flat haka da ake yin su da yawa din sai ka siya bayan ka siya sai iyayen yarinya sun je sun gani sun tabbatar yayi ya musu yadda suke so sai ka yi punishing ko kuma dama ka sai abin da suke ce ma shakka mafrusha wanda dama an riga an yi punishing an sa komai sai dai ka dauko akwatin ka na kaya kai ka shigo akwai wanda sai ka sai mata mota ba za ta za ta tawa ka daga gidansu ba mota mota dauka amare da za ta dauko ta mota ce sabuwa prado irin wanda gwamnati suke hawa din nan ita za za a dauko ta kuma ta tace sannan ka ka kawo sadaki da sisin gwal ko kuma raƙuma za ka ci sadakin mace a makka wata raƙumi ɗari biyu ne raƙumi ɗari biyu kaga miliyan kuɗi ne wata raƙumi ai talaka yin cewa ake ba raƙumi talatin raƙumi ashirin ko riyal dubu biyar waka ko nan Nijar ka je ko Ghana ko Sudan ko Misra duk inda ka je aure na da tsada a kasashe ma irin Suriya ko ko Misra ko Taki akwai hukuma musamman da sai ka je kai depositin wani kuɗi kuɗin da kamar inshora inshora aure ne cewa in ka sake ta ko ka mata wulakanci ta gabata son yin auren ko na ji labarin kana so kai wani aure za ta iya neman saki wannan kudin kuma na ta wasu kudi kamar miliyan ashirin kudin Najeriya kaga aure ya ba karamin bala'i wani shi zaka kaga suna da awani da yawa mu ko nan yanzu nan duka dauka yadda ka san kasuwa handset a fitar kawai ka sa mata layi a ci gaba da aiki to kaga mu yanzu ko da mutu'a ta halatta to bata halatta a garuruwan mu da ka yan shi'a da suke yawo da mata a gari rabin su ma mata ne kaga bai kamata a ce suna mutuwa ba tun daga matan nan available kuma wanda ke da mata zai yi mutuwa a lokacin mu tunda mun ji ai in an tafi yakin waɗanda ba su da mata ne suke yi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yi inda ya tafiya da matarsa wala kaza ya tafi da matar shi baya yi amma sai ibn mas'udin suwaye suwaye ahlus sufa da mun ba su da mata ko matar shi kwaya daya ya bar ta a gida tare da yaya su ne suke tirsasuwa zuwa ga yin muta ko muna gane kuwa a san da aka halasta din ma'ana ko da aka halasta mushe a halin tafiya waye zai ci wanda bai da guzuri kai da kake da guzuri ba za ka ci ba kamar yanzu misali kosai da ake rabawa ne kosai da koko a masallatai da wuraren buɗe baki ai talakawa ake so a bako talaka ne yake zuwa ya karba almajiri wanda ba yi da shi wata bazawara da mijinta ya mutu zo da yayi ta karba amma kai da da mutuncinka da da wadata Allah ya baka wadata da iyalinka da komai ai ba za ka ganka a layin a san wannan kokon in ka je ko garin bin layin za ka gane kuranka za a yi ta maka kallon wannan wani irin maso zuciya ne mai san banza ko mai matacciyar zuciya ko a samu wani wanda ya fi ka rashin kirki ya zare hankal ɗinka ta dubu sittin a cikin layin kaga ka sha ko mai tsadar tsiya eh an yi haka ko to kama da an yi haka shi shekarar jiya to kaga ni garin san banza a kaji a masallacin mu lamaci ya zama salabi an yi haka kaga ni ba sani amma na san abu ne mai yiwuwa to da sai mutane masu tsare su kiyaye dan har zaka je ka adawa ka gida Allah shi kyauta so kaga ashe akwai abin da ya halarta amma ba kai ake nufi da shi ba irin kaga yara din nan almajirai suna yawo a tasha ana raba musu waina ko kuli kuli kai kuma nan zaka shiga mota saboda shegen san banza kawai kai ma ka fito daga cikin bus da gudu ka bi layi ka ce ai na annabi ne ko sallallahu alaihi wasallama to haka wannan shi ma ya halarta ne ga masu bukata a halin tafiya halin bukata ba wai ya halarta ne halarci ga magariba yace wa imkanin nikahil muqtad wanda kuma zaka iya aure wanda aka saba faqad itadatu wanda ya haka yayi ta'addanci wallahu la yuhibbul mu'tadin Allah baya son mai ta'addanci fa in qila in aka ce fa kayfa tasna'una bima rawa muslimun fi sahihi min hadith jabir wa salamah ibn al-aqwa hadith jabir da salamah ibn al-aqwa wanda yake cikin muslim yana cikin bukhari ba قال سكتي خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء سكتي النبي صلى الله عليه وسلم يا بعد إذني أي متعة قيل سيأتي هذا كان زمن الفتح قبل التحريم ci ai wannan shine izinin da annabi din ya bayar sallallahu alaihi wasallam a lokacin fatu makka kafin daga baya haramta kuma harramaha ba'da zalika bi dalili ma rawahu muslimun fi sayi sannan ya sake haramtawa ta hanyar dai abinda muslim din ya ruwaito an salama tibul akwa daga shi salama din qala yace rakhasa lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ama awtasin fil mut'ati thalath shekara awtas ita ce dai shekarar ta fatu makka autas shine hunain kamar da zamu zo mu shine yaki na gaba da ke biyo bayan wannan yace annabi ya halasta sallallahu alaihi wasallam kwana uku thumma laha anha sannan daga baya ya hana wa amu autasin huwa amul fath shine da shekarar fath li'anna zakata autasin muttasila bi fath makkah daga nan an gaba fatu makka za a kuma madina aka biya autas fa in kila in wani ya sake cewa fa ma tasna'una bima rawahu muslim fi sahihi an jabir ibn abdullah qala to ya za ku yi kuma da riwayar muslim ta jabiru da yace kunna nastamtu bil qabdat min at-tamr wal daqiq ayyama al ayyama ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakr hatta naha anha umar fi sha'ani amr ibn al-furais yace mun kasance tun annabi na rayi sallallahu alaihi wasallama mukan dibi alqabdatu min at-tamri dankin dabino wanda kike ko mu bada garin to a matsayin sadaki al-ayyama sai mutun ya mutu a ta ɗan kwanaki ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr da zamanin Abu Bakr ba mu fasa ba hatta naha anha Umar har sai da Umar ya hana gaba daya fi sha'ani Amr ibn Hurayth Umar ya samu labarin wani sahabi Amr dan Hurai yayi mutu'a yasa aka kamo shi da haddi ma zai mushi daga baya da yaji uzurin shi shine sai Umar yake cewa to Annabi sallallahu alaihi wasallama shi Allah yana halarta mai abin da ya ga dama a san da ya ga dama kuma ya halarta mishi mutu'a san da ya ga dama daga baya kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta ta yace wallahi kan na ƙara jin labarin wani yayi sai na mushi haddi ma'ana riwayar da ke cikin sayin muslim ta bayyana umar ya san da wannan haramtawa halastawa da haramtawa kuma ya fahimci cewa yanzu an haramta ga baki daya amma wasu mutane ba su fahimci haka ba ko kuma ba su san haka ake nufi ba da ka suka ci gaba da yi har zuwa san da ya kama wannan ainihin labari wa fi ma sabata an umar annahu qala mutu'atani kanata ala adi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ana anha anhuma yace akwai wasu mutu'a guda biyu da ake zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni kuma na hana mut'atul nisa'i wa mut'atul hajj na hana auren mutu'a kuma na hana aikin hajji na mutu'a gashi nan a ƙasa riwayar al-Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma Muslim da yace sayyidina Umar yana cewa inna Allah kana yahillu li rasulihi ma sha'a bima sha'a Allah yana halasta wa manzon shi abin da ya ga dama kuma yadda ya ga dama wa innal qur'ana qad nazala manazil qur'ani ya gama sauka fa atimul hajja wal umrata kama amarakumullah ku dinga cika aikin haji da umara kamar yadda Allah ya umarci ku a fahimtar umar idan kai tamattu'i kamar baka cika bane kamar ka naka itimamul hajji abun umar shine kai kira ya zama tunda ka shiga makka da kayan ihramin ka ba za ka cire ba sai kayi tawaful ifada ranar goma ga wata kayi yanka kayi aski yace wa wa abittu nikaha hadhihi nisa ku dakatar da wannan aure ku yi ku yi batti a dakatar da wannan aure na muta na mutu'a falan utiya bi rajulin yace wallahi ba za a kawo min mutum wanda nakaha mar'atan ila ajalin ya auri wata mata zuwa wani lokaci illa ratamtu bil hijara wallahi sai na jefe shi Umar ya hana wannan saboda bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana din dai ya tabbata Annabi ya hana gashi mun ji hadisai kuma yanzu Umar shi yanzu wannan ya yan ana iya ma fassara shi kuma da malamai suka ce daga cikin sunnatul khulafa'ir rashid Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma Umar ya tabbatar da har hana saboda abin da ke ciki na babu bukata dama bukata a halin tafiya ne ko a karancin mata ko a larura su ko mutane suka wasu suka yi a cikin garuruwa sai ya zama ya fi kama da karuwanci bai kama da aure ba domin karuwanci wanda zaka ba manemin ta zai bata abin da zai bata sai abin da za su yi ba tare da sanin kowa ba kamar yadda su ma wannan ake kulla shi ba tare da sanin waliyai ko shi sai aka hana wannan riwaya ta limamu muslim ce ga tana ya kawo ta a ƙasa kuma Abu Awana ma ya fitar da ita a cikin Al-Mustakraj haka nan al-Imam Al-Baihaqi a cikin As-Sunan Al-Kabir kila sai a sake cewa annasu fi hadha qa'ifatan malamai sun kasu gida biyu game da wannan qa'ifatun taqulu inna Umar huwa alladhi harramaha wa naha akwai wanda suke cewa ai Umar ne ya haramta abinda Allah ya halal ɗan shi'a suna kan gaba wajen faɗa wannan magana ko kuma malamai da suke faɗa amma su suna faɗa ne a bisa yadda suka fahimta kuma su bashi mafita wa kad amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ittiba'i ma sannahu al-khulafa'ur rashidun kuma ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da abu abinda khulafa'ur rashidun suka shar'anta wa lam tara hadhihi qa'ifatu tasiha hadisi basra sabra ibn ma'bad dama su wannan malaman tun farko wancan hadisin da muka ji a baya na Sabra ibn Ma'bad al-Juhani su ba sa ganin ingancin sa fi tahrimil mut'a amal fati duk da hadisin fara cikin sahih Muslim suna tuhumar hadisi cewa ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta a fatu Makka fa innahu min riwayati Abdul Malik ibn Rabi ibn Sabra an Abi domin riwayar Abdul Malik ibn Rabi ibn Sabra ne daga babansa an jadi daga kakansa sabra ibn ma'bad waqad takallama fihi ibn ma'in malan yahya dan ma'inu yayi magana kansa an ce mishi me zaka ce game da ahadithu abdul malik ibn rabi' ibn sabra an abi an dadi yace innaha ahadithu ri'a hadisai ne masu rauni walam yara al-bukhari ikhraj hadithi fi sahih bukhari bai rawaito hadisin a cikin sahih bai da hadisi daga wannan tarjuma amma muslim da Abu Dawuda da Tirmidhi da Ibn Majah su sarwaito Bukhari da Nasa'i sune suka kiri wayas ma ashiddatil hajati ilayhi tare cewa hadisin akwai tsananin bukata zuwa gare shi domin sarihi ne wajen cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin haramta lokacin fatu Makka wa kaunihi aslan min usulil Islam da kuma kasancewa hadisin wani asali ne wani tushe ne cikin tuwasa na addinin musulunci walau sahha indahu da a ce hadisin ya inganta a gun Imam Bukhari lam yasbir an ikhrajihi wa lihtijajihi da ba zai iya hakura ya kyale hadisin ba sai ya kawo shi qalu suka ce walau sa hadisu sabra lam yakhfa ala ibn mas'ud hatta yarwi annahu fa'alu inda kuma ya inganta ba yadda za a ce ibn mas'ud bai sani ba ai ya dinga ba da labarin cewa su suna yi wa yahtaju bil ayati aidan kuma ya kawo waccan ayar la tuharimu tayyibati ma ahalla yace a walau saha lam yaqul umar da ya inganta hadisin shi sabra da umar bai ce innaha kanat ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ana anha anha ba da umar ba zai ce ai a zamanin annabi ana yi amma ni na hana ba sallallahu alaihi wasallama wa aqibu alaiha kuma da umar bai ce zan yi wato hukunci akai ba bal kana yaqulu da sai ce innahu sallallahu alaihi wasallam harramaha wa naha anha da ya bada labarin cewa ai annabi ne ya hana qalu wadannan malamai suka ce walau sahha da hadisin sabra ya inganta lam tuf'al ala ahdi siddiq wa huwa ahadu khilafati nubuwati haqqan da ba a yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda muka ji hadisin jabiru tare da cewa wannan zamani ne na halifancin annabta kaji wannan magana bangare na farko kenan suka ce lalle Umar shine ya haramta amma sun yadda a karba daga Umar saboda Umar khalifa ne na musulunci kuma ana san sunnar khalifofi wa qaifatu thaniya mazhaba ta biyu ra'at sihhata hadisi sabra suka ce a'a hadisin talla sabra ya inganta walau lam yasihha da bai inganta ba faqad sahha hadithu walau lam yasih faqad sahha hadisu ali in ma bai inganta ba na ali ya inganta radiyallahu anhu wancan na na muslim shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam harrama mut'atan nisa'i fa wajaba hamlu hadith jabir ala anna alladhi akhbara anhu bi fi'liha na ku yazo da anhago to anhu ne babu wannan alif dole ne a dauki hadisin jabir cewa abin da ya bada labarin cewa suna ci gaba da aikatawa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama zamanin abubakar cewa to wanda suka yi haka lam yablughu tahrim labarin haramta wanne bai kai gare su walam yakun qad ishtahara kuma labarin bai riga ya shahara ba a wancan lokaci hatta zaman hatta kana zaman Umara radiyallahu anhu har zamanin da Umar ya zama halifa zamanin sai Abubakar shekaru biyu nan ba a ji labari ba wasu ba su labari ba sun ci gaba da yin abin da suka sani a baya falamma waqa fiha nizau yayin da aka yi sabani akai zahara tahrimuha واشتهر حرمتين ya bayyana kuma ya shahara وبهذا تعترف الاحاديث الوارده فيها daka da haka sai a hade hadisan da suka zo akai cewa ai wasu basu sani bane daga baya suka sani wasu kuma sun ci gaba da yi ne a bisa fahimta cewa ba a haramta ba sannan sai na umar kuma ya tabbatar da cewa lalle an taba halastawa amma an haramta kuma yanzu ma haramun ce ba idan da haka auren mutu'a haramun ne a musulunci jima'i ne bayan wannan ainihin sassaɓawa hatta ibnu abbas mun ji cewa shi ma ya dawo daga rake wannan fatawa ta shi Allah ya kara wa sabon yarda gaba daya malam yace faslun wa fil qissati min al fiqh jawazu ijarati al mar'ati wa amaniha lir rajuli war rajulayn wannan kissa ta fatu makka tana nuna halaccin ainihin wato wata mata ta baiwa mutum biyu namiji ɗaya ko biyu ta ba su mafaka kama a jaran nabi sallallahu alaihi wasallam amana ummi hani'in li hamwaji da hamwaiha kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ummu hani'in cewa ya bata wato ijaran waɗannan ƴan uwa a ƴan uwan mijinta waɗanda suka buya a gidanta sai na ali ya so ya kashe su zaka mace na iya bada ijara a madadin musulmai ta ba wani mafaka ta ce ta yarje mishi to za a karba ba za a kunyata ta ba wa fiya min al-fiqh jawaz qatl al-murtad alladhi taghallarat riddatuhu min ghairi kitaba sannan hadisi na nuna halaccin idan aka samu wanda ya ridda mummunan ridda to za a iya kashe shi ba tare da an nemi ya tuba ba ba a bukatar sai an ce ka tuba fa inna abdullahi ibn salim ibn abi sarhin kad aslama wa hajara wa kana yaktubu alwahyi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama thumma tadda wannan mutum mai suna abdullahi dan sa'd dan abi sarhin sahabi ne ya musulunta yayin hijira yana cikin masu rubuta wahayi dan uwan sayyidina usman ne radiyallahu anhu daga bayan ridda shi wannan Abdullahi dan Sa'ad wala hika bi Makka ya koma Makka falamma kana yawmul fath ranan fatu Makka atabi Uthman ibn Affan Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yubaya sai na Usman ya kawo shi gun manzo sallallahu alaihi wasallama da nufin ya zo ya sake tuba ya mubaya fa amsaka anhu tawilan Annabi sallallahu alaihi wasallama yake kula shi tsawon lokaci Annabi bai bai amsa ba thumma baya in ya miƙo hannu annabi ya kiba ya kiba shi hannu ya miƙo hannu annabi ya kiba shi hannu sallallahu alaihi wasallam daga baya kuma sai ya bashi wa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma amsaktu amsaktu anhu li yaquma ilayhi ba'dukum fa yadriba unuqahu ai na ki amsa mishi ne ina fatan wani a cikin ku ya miƙe kawai ya kashe shi ma'ana murtaddi ne ba a ba a buƙatar tubarsa fa qala lahu rajul sai wani yace halla aw ma'ata ilayya ya rasulullah ai da kai mun wata ishara da ido ko da baki ko da hannu girbe mun shi mun gani sai yace ai da kai haka sai annabi yace a yace fa qala ma yanbaghi lin nabiyyin an takuna lahu kha'ilatu ayn ai annabi baya a ce zahirin abin da yake nunawa da wani aboye da ba shi zahirin shi da boyen shi da ɗaya ne inda ya yanke hukuncin a kashe shi da ce kashe mun shi kawai amma bai yanke hukuncin ba yana fata a yi hakan ne wannan hadisi na cikin sunan ta Abu Dawud fa hadha kana qad tagallaza kufruhu bi raddatihi bi raddatihi ba da imani wannan mutumin kafircin shi yayi tsanani ne bayan da yayi imani wa hijrati yayi hijira wa kitabatul wahyi ya rubuta wahyi kun da wala yakun mushrikina yad'anu ala islami wa ya'im sannan yayi ridda ya koma yana zagin musulunci wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuridu qatlahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya kashe shi falamma jaa bi usman ibn affan wa kana akhahu min ar-ridaa sayyidina usman ya zo da shi sun sha nono tare falam ya amuru annabi sallallahu alaihi wasallam bi qatlihi haya'an min usman annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin kunya sayyidina usman malaiku kuma suna jin kunya shi da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama saboda kunya bai ce a kashe shi walam yubayu bai kuma mushi mubaya'a ba ya kuma ilaihi ba'du ashabi fa yaktaru yana dan jira ko a samu wanda zai yi tunanin kawai a kashe shi fa habu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama su kuma sahabbai suna jin kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yaqdimu ala qatlihi bi ghairi izni su kuma babu wanda zai miƙe kashe shi ba da izinin sa ba sahabbai su kuma ba su haka wastaha ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min usman shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana jin kunyar sayyidina usman wa sa'ada al-qadaru sabiq lima yuridu Allah subhanahu bi abdillahi mimma zahara minhu ba'da zalika min al-futuhi sai kuma ya zama kaddara ta riga fata Allah yana nufin wannan bawa da cewa zai samu tsira zai tuba kuma daga baya ma zai yi jihadi fa baya'ahu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam mishi baya wa kama wa kana mimman istasnallahu bi qawli sai zama cikin lissafin waɗanda Allah ya togace cikin faɗin Allah da yake cewa kaifa yahdillahu qauman kafaru yaya ma za a yi Allah ya kiryar da mutanen da suka zama kafirai suka narke cikin kafirci al-imamu al-qurtubi yake cewa ai damu muqimina ala kufrihim wa zulmi wanda suka dawwama cikin kafirci da zalunci yace Allah yace ba da imani bayan da sun yi imani wa shahidu anna rasul haqq sun tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne waja'ahumul bayyinat bayani ya zo musu dalla dalla wallahu la yahdi qaumaz zalimin Allah baya shirkar da azzalimai Allah yace ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wadannan irin kafiran sakamakon su tsinuwar Allah wal wal malaika da tsinuwar malaiku wan nasi ajma'ina da dukkanin mutane sannan Allah yace kharijina fiha za su tabbata cikin la'anta da tsinuwa la yukaffafu anhum al'azab za su tabbata cikin alama ba za a rage musu ita ba wala hum yunzaruna ba wanda ba zai kalle su sai Allah ya toga ce ce illal ladina tabu min ba'di zalik amma za a iya samun wanda bayan sun yi kafaru ba'da imanihim wa shaidu anna rasula haqqun wa ja'ahum albayyinatu sai kuma su zo daga baya sai su tuba wa aslahu su gyara fa inna allaha ghafurur rahim in dai haka kai haka to Allah na da gafara Allah na da ainihin rahama al-Imam Ibn Jarir da Nasa'i surutu kissan wani mutum ba ansari da ya irin wannan ta'annatin makansa ya rida bayan imani daga baya ya aiko ɗan uwansa su zo kuma Allah sallallahu alaihi wasallam su tambayan mishi ko za a karɓi tubarsa sai aka saukar da wannan aya sana ko ta riwaya kuma da ke cewa wani mutum ne mai suna ainihin wato abin nan al-Harith ibn Suwayd kamar yadda yake cikin musannaf na Abdul Razzaq shine wannan ainihin laifin kuma ya tuba sai kuma ga wannan shi ma kaga ya shiga cikin lissafi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam wa qawlu sallallahu alaihi wasallama fadin manzo Allah da yace ma yanbaghi lin nabiyyin an takuna lahu kha'inatul a'yun Annabi sallallahu alaihi wasallama baya ha'inci da idansa ai annan nabi sallallahu alaihi wasallama la yukhalifu zahiruhu batinahu Annabi baya yin fuska biyu abin da yake nuna maka ido daban da abin da ke cikin zuciyarsa baya haka wala sirruhu alaniyatu sirrinsa baya sabawa da zahirinsa wa idza nafadha hukmullahi wa amruhu lam yumi bihi idan da hukuncin Allah ya tabbata akan kashe Abdullahi dan Sar Abdullahi dan dan Sar dan Abisar to da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi zunde ba bal sarraha bihi da karara zai fada wa a'lanahu ya bayyana wannan hukunci wa azharahu ya fito da shi fili kamar yadda da hukunci ya tabbata akan waɗancan su ibnu khatalin da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito ya bayyana hukuncin karara za mu saurara anan saboda kullun lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba a gobe insha Allah sai mu tashi a sabon fasali na ghazwatu hunain wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله